أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل ثلاثة أسنوان لكتابنا رسلة القلوب لا متاشي شافنا دليل أشهد لتاء farkon tattara an yake ta a lulai da yake ta fahimi kada a yi mun lulai laka ajaban fama haza lalai ra'ayi a kala kala ni amma inna sanukhbiruka amma rajul awwal alladhi atayta alayhi يسلب رأسه يسلب رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرهده وينام عن الصلاة المكتوبة وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى كفاه ومنخره إلى كفاه وعينه إلى كفاه فإنه رجل يبدو في بيته فيكذب الكذبة تبلغ العفاف وأما الرجال والنساء الأراد الذين في مثل بناء التنور فإنه الزنات والزواني وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلكم الحجر فإنه آكل ربا وأما الرجل كريم المرآة الذي عند النار يحشوها ويسعى حولها وإنه مالك خازن جهنم وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم وأما الولدان الذين حوله وكل مولود مات على الفطرة قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين وأما, آه وأما القوم الذين كانوا شجرا منه حسن وشجرا قبيح فإنهم قوم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم وفي هذا الحديث بيان تعذيب بعض العصاة في البرزخ فإن رؤيا الأنبياء وحي مطابق لما في نفس الأمر وصح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب بلقائه أو نواحي أهله عليه أي إذا كان عالما بفعلهم ولم ينكره قبل موته مالذي wato ci gaba ne da hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ba labari malaiku da suka dauke shi suka tafi da shi yake ta ganin abubuwa wato ya zo kan abin da ya gani na karshe dama sun ta ce masa mu tafi mu tafi mu tafi mu tafi suna ta tafiya to shine yake yace musu kai lalle wannan dare na ga abubuwan mamaki to me na gani sai suka ce mun to yanzu ka za mu ba ka labarin abin da ka gaggani duk da waɗannan duk abin da ka gani na za mu gaya ma me sai ka ga mutum na farko wanda ka zo ka ga ana masa roti ana ragargaza kanka da dutse ya je ya dawo ya ce mutumin ne da Allah ya bashi alkur'ani kawai ya yi watsi da shi mutumin da Allah ya bashi alkur'ani ya yi watsi da shi ko sallah baya yi akwai wasu alaramomi alaramomi su haƙuri na akwai wasu alaramomi Allah ya ba su ƙur'ani amma kawai harkar rayuwa sun mai da ita wasa na suna kan abin da suka ga dama Allah ya kiyaye Allah ya tsare mu ya ce mutumin da ya ce kuma mutumin da ka gani wanda ake ake wato kwaye naman jikinsa da hancinsa da fuskarsa da idansa ana taka masa abu ana jan naman sannan ya ce shi kuma mutum ne wanda yake kawai magareci sai ya fito gidan shi sai ya shirya karya ya yi karya sai ya hana ta ta kai ko ina ina yan tiktok ina yan facebook ina yan ina duka yan social media kaga yanzu ne zamanin da waka ƙarya yake tafiya ko ina yanzu da mutum ya yi ƙarya yanzu nan ƙarya shi ta yaɗa duniya da an kai ƙarya ko anguwanku ba za ta yaɗa ba ta mutu a yan gane hausa da idan mutum ya yi ƙarya bai wuce ga mutum goma ko ashirin ba ina nufin har an daina amma yanzu mutum ya yi ƙarya sai miliyan ɗari na cika ƙaryar nan sai ta yaɗa duniya kenan wataƙila har ya mutu ƙaryar na yawo ko ga akwai mutanen da suke kago ƙarya in sun kago magana sai ce a Jos ya faru misali in a Jos na ka faɗa sai a ce a Kano in a Kano ake labari sai a ce a Kaduna haka nan da yake ƙarya ne ko ina ka je babu Allah ya tsare mu suka ce mishi amma kuma kaga mazaje da ka gansu a cikin wani gini kamar tukunya ana musu azaba ana bararraka wuka a wuta a kansu ya ce wannan mazinata ne mazinata ne maza da mata abinda Allah zai musu kenan zuba su a tukunya a dafa su ranar tashin alkiyama Allah kiyaye yace kaga wannan mutumin da kaga yana iyo a cikin kogi ana buga masa dutse a baki shi kuma maciyin riba ke shi kuma mai cin riba mutumin da ya mai da riba ta zama wato abincinsa Allah ya tsare ya ce mutumin da ka ganshi kuma bai da kyan ganin nan bai da kyan gani wanda yake ga wuta kuma a gaban shi ana hura ta ya ce shi wannan shi kuma shi ne maliki wato mai gadin wuta wanda Allah ya ce gaya mana a Qur'ani wa nada ko ya maliku liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun dan wuta za su ce maliku ka roki Allah ya kashe mu kawai wato Allah ya ce musu ina ai an daina mutuwa haka a wuta za ku ta zama Allah ya kiyaye yace kaga mutumin nan mai tsawo wanda aka ganshi a cikin dausayi ka ganshi a cikin dausayi to shi kuma annabi Ibrahim alaihi salam yace yaran da ka gani kuma a wajensa a tare wani yara ne kanana wanda suka mutu ba su balaga ba yara da suka mutu ba su balaga ba su ne Allah yake tarawa annabi Ibrahim su sai wasu mutane suka ce a ya Rasulullah hadda yaran arna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadda yaran arna su John su Sita na duka in dai mutum bai balaga ba shi yasa wani yaro wani lokacin yaro ya mutu bai balaga ba sai a tsaya shi murna saboda ya sha ya hau turatun rubutun littafi ba sai ce kawai kuma mutanen da kare su gefansu yana da kyau gefansu kuma bai da kyau bai da da can gani gefansu kyakkyawa sai gefansu mummuna ya ce mutane ne waɗanda a rayuwarsu a duniya suna aiki mai kyau suna mugun aiki suna aiki mai kyau suna mugun aiki suna aiki mai kyau suna mugun aiki amma su da kaga an ce musu su je su haɗa ruwa suka fito lafiya to Allah ne ya yafe mu Allah ya yafe mu Allah ka yafe mana to shi ne mala yace a cikin wannan hadisin akwai bayani na azaba da Allah madaukakin sarki zai a wasu masu sabo a barzahu saboda an mafarkin annabawa wahayi ne wahayi ne da na Allah abinda Allah madaukakin sarki yake so ya sanya sabo a ga mutane a kanta sanan hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mamaci ana masa azaba saboda kuka na iyalansa shine malai bayani yace amma idan za a yi masa azaban ne idan ya san cewa za su yi kuka kuma bai hana su ba kafin ya mutu shi yasa nake cewa wajibi ne akan mu da mu da iyalanmu mu ringa jiran mutuwa ba wai magana fatan mugun fata ba ne amma dole ne mutum ya zauna da iyalansa to ina mutu banda kaza banda kaza banda kaza wannan kuma ba zai sa ka mutu ba kana na abun ka kamar yadda in kai gumma ba zai saka zauna ba duk labari iri ɗaya ne amma dai wannan zai sa mutum ya bi Allah wannan zai sa mutum ya abin da don wata ran sai ka mutu dole mutuwa dole sunan wani program Allah madaukakin sarki ya ba mu sa wannan shine hakikanin gaskiya ko mu faɗa ko karin faɗa haka yake ba a cewa yana da hukunci irin wancan saboda mu zina mugun aiki barna yake wa mutane akwai hadisin da wasu abin abi wa ne ɗaya daga cikin dai sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake ga ƴaƴan su lokacin da zai rufe abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu labari da annabi ya ba su na wani a cikin bani isra'il malami ne mai bauta kai shekararsa saba'in yana bauta Allah ya wajen bauta ba baya shiga gari su so daya a cikin a wata wasu ci a sati haka ya dan shiga ya dan nemi abin ya dawo shekarar saba'in ya yana bautan Allah wata rana ya shiga gari kawai shedan ya mamaye shi ya haɗu da wata mata mazinaciya ta ja shi har gidan sai da ya sati yana zina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce gaba ɗaya aikin da yi na shekara 70 nan Allah ya rusa shi dinan kwana bakwai na amin ta ba ta na da zinan kwana bakwai da aikin shekara 70 sai ya zama aikin shi gaba ɗaya Allah ya lalata shi saboda wannan barra da yi amma kuma da yake Allah madaukakin sarki yana ya nufe shi da rahama lokacin da bayan kwana bakwai kawai sai dawo hayyaci ya kama damuwa ya kama kuka yana ya kama hanyar komawa ƙauyen da yake yana tafiya da ya yi alwala da ya yi tafiya ya ɗan gari sai ya tsaya sai kama sallah yana ta tuba tuba ya je wani ƙauye sai ya samu wasu mutane su goma suna kwance irin irin fa'asa na mutane za su kwana kawai shi ma ya shiga ya kwanta a shi akwai wani attajiri a garin kullum yana ta talakawa ne su goma yana kawo musu gurasa kullum abincin su da zo kawai ya raba kullum da daddare sai ya samu gula samu ma zuwa ya zo ran nan ya raba shi kuma yana ciki sai ko kaga ana sadaka kamar nan ne wannan sai ya karba shine da ya ba su sai can zai tafi sai wani ya ce ni ba samu ba samu ba to lai shi dai da zai iya samu wata gurata bai kuma yawan da ya saba kawa haka ne ya tafi sai shi wanda bai samu ba sai ya zauna ya yi takumi shi wannan kuma bako shi sai ya dauna shi da aka ba sadaka sai ya ba wannan sadaka guratarsa sai ya ba shi sadaka to wannan guratar wannan kuma gurasa da ya sadaka da ita da aka auna aikin shi da aikinsa wannan barnan zinan sai ya zama ladan shi kuma ya wuce ta shi kuma sai shiga aljanna na? Allah ne yadda ya kaga wannan yana encouraging mutane su ringa sadaka wallahi mutum ba sadaka bai da waye Allah kun na ranke da Allah mutum in ba sadaka na ce bai da wayo na wallahi ko karshen rashin dabara ta kare wa mutum da ba sadaka na sai kai da zarbi ba karkuri ga gaye amma Allah ya rashin dabarar ta kai ta kai rashin wayan ya kai mutum Allah ya ba shi dukiya boye boye shi sadaka kaga iyayenmu Allah ya dan talakawa ne zaka ga amma wallahi kullun sai su yi sadaka ina nuhu ba wai ba su ba wai salliki ne da su ba amma za ka ga sai sun ko da sadaka ne wajen na mai ko sai haka da dan kudu da yar mata haka dai za ka ga duk talaucin mutum na sai an nemo wata hanya da yake yin sadaka saboda sun san an gaya musu ma'anar sadaka hanya ce ta tsira hanya ce da Allah ya ce wa mutum duk da cewa shi ma dace ne sai wanda Allah ya dace da shi Allah ka dace da shi
kasar Allah take jin taimako da ake ba na Islamiyya ta turo da naira dubu goma.
Allah ya saka masa da alheri wata mata ta turo a taimakon Islamiyya dubu goma Allah ya saka masa da alheri Allah ya saka duk wanda suka taimaka da alheri da wanda za su taimaka ma dan ba a gama ba lalai musu na na wallahi aiki a banki matsala ne amma kuma larura ne matsala ne larura ne in an ce larura a musulunci shine abu ne wanda yake ba daidai ba wanda ba za a iya kuma rayuwa babu shi ba yanzu kaga ba yadda za a yi kace al'ummar musulmi a Najeriya su rayu babu shi na ba zai yi ba wannan shi yasa aka yi ta wa'azi mutane aka yi ta shiga ana ta kokari irin kokarin da ake da su ja'i su tajiban na duk kokari ne na aga na an samu dan daidaituwa na musulmi ya dai samu dan sauki a cikin lamarinsa amma sistar din ne ba ba ba ruwanki da Allah eh amma dai ana ta kokari da haka duk wanda ya samu kai sai ya san ne yake sai ta tuba wa Allah na'am na'am a'a ba sai ba matsala ba nace ana dan kokarin samun sauki ai ba da san bai system na banki ai yana da wahala ai bankin da ba matsala dan masu sissarin bankin daman su sun kafa shi ne da matsala sai dai za a iya rarragewa ina nufin wata ribar za ka ga an ture ta ba a yi an samu wato canji ai ko jaiz bank wato wasu bangare ne suka yi kokari wasu bangare ba za su iya ba sai dai ba sukafin banki za su yi da haka akwai sauƙi ne ba an ce ya jaiz ba ana ba da banki ana ba da bashi ba riba ba misali ba ruwa ko ba haka ba ni ba sani ba tambaya na ko ba ba ba na ga kuma ba ku ce eh ba profit ah na ɗauka ko wani salo suka fito da shi na yin kasuwanci da kuɗi sai a a ƙara ma za a so ma kaya ok riban kayan shi ne ai kaga an samu sauki ya yi banban da wanda kawai zai zuba ma riba to ai ai wannan kuma laifin ka ne kai mai karba saboda inda a mutunci in ba za ka yi ba kawai ba za ka yi ba in za ka yi ka yi to duk abubuwan haka za ka gan su in ka bi su ka nutsa da bincike za ka ga na akwai alamomin tambaya a kan su amma dai kawai da da yake Allah madaukakin sarki ya san me aka nufa me kuma ake so a yi saboda shi gyara baya zuwa ne rana guda na sai a hankali amma dai ba shakka samun ja'i da samun tat wannan sauki ne ga al'ummar musulmi na rahama ce ta Allah madaukakin sarki Allah kuma ya yawaita irin su سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك نعم نعم to wata mata tana barin addu'a Allah madaukakin sarki ya san da mu Allah ya yi mana kuma mu Allah ya san da mu Allah ya yi mana wannan mulki da za a ba da shi Allah ya sa a ba lafiya Allah kuma ya zo nan da mu lafiya Allah kuma ya sa wannan za su mulki biya abun kwarai ربنا لا تزغ قلوبنا وهي علمنا وإياكم ولا لا تجعلنا في سلسلة من قوم ظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين العزيز من ثم تاشي Allah madaukakin sarki ya sa a yi aikin hajji lafiya Allah madaukakin sarki ya sa masu zuwa hajji lafiya Allah ya da su lafiya Allah ya sauƙaƙa abubuwan da suke ciki na wahalhalu Allah ya ba da lada karanta fatiha bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين